بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin biyar ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 6 ga watan Disamba 2024 muna karatu a cikin littafin mu mai suna Urjuzatul urjudatu uddati talab bi manhaji at-talaqqi wal adab wallafar Sheikh Dr. Abdullah ibn Muhammad wanda aka fi sani da suna Sufyan al-Hakimi Allah ya saka mushi da alkhairi wannan littafi waƙe ce dubunniya akan wato manhaji da ka'idojin koyon ilimi a bisa manhajin ahlus sunna wal jama'a wannan zai zama darasi na biyar kenan insha Allah muna cikin mukaddimar da shi malamin yayi za mu tashi daidai inda yake cewa a nuska da ke hannuna shafi na goma sha tara inda yake cewa wa min tabi'ati anni la a'uddu ayya amalin ilmiyin antahi min i'dadihi mawthuqan bihi wa nafi'an li tullabil ilmi hatta yuzakka min qibali ba'di man asiqu bihim min ahli ilmi ya ce ni daga cikin ɗabi'ata yana daga cikin abin da na tsara rayuwata a kai jimalin sufiyan al-hakan cewa duk wani aiki da na yi na ilimi duk wani bincike ko wani rubutu da na gabatar a ilmance ba na lissafa shi a matsayin abin da ya kai matakin da zan sake shi ga al'umma su karanta su amfana da shi har sai na bi da shi ta hannun wasu daga cikin malamai ko masana waɗanda na amince da su su karanta su yi gyare-gyare su ba da ijazar cewa to babu laifi wannan abin yana iya shiga cikin al'umma aga wannan manhaji ne mai kyau game da harkar ilimi musamman sanda ka binciko wani abu da kake ganin shi sabo ko kake ganin shi yana da wani wato yana da wani sensitivity haka wato yana da haɗari ko yana da zai iya haifar da wata matsala ko wani canjin tunani ko wani sabon abu da ba a sani ba to yana da kyau a bi da shi ta hannun malamai su duba su ba da ra'ayinsu da tunaninsu a kai su sanya albarka wani lokaci kai a matsayin kan ɗalibi za ka yi binciko abin da ta yi babu maslaha a cikin faɗansa ta yi kai ne kake kan kuskure ta yi akwai sauran karatu a gaba ta yi lokacin da ya kamata a bayyana karatun ko wurin bai yi ba ɗiro na sana'a tasowa to in ka ce bari ka gaggawa ka je ka faɗi sai zama sai daga baya a zo ana ana wato abin nan gyara kenan bayan an riga an yi barna Allah ya kyauta yace to saboda haka walamma kana shekuna amhara man araftu wancan malamin addud ya zama shine mafi gogewar mafi kwarewan mutumin da na sani bi hadhihi sana'a bi hadhihi sana'a wanda na san shi da wannan sana'a ta waƙi ba astu bi hadhihi al-urjuza ilayhi sai na aika masa da sakon wannan copy na wannan waƙe kama ta kaddama anifan ya ce kamar na ambata a baya ma'azzamilil fadil na aiki wani abokina mai falala shine wane a shekhi muhammad ibn ahmada jiddu haithu aradaha asabahu Allah ta'ala alaihi kamilata na aike shi da wannan wake kuma ya je ya rera ta a gaban malamin fi saifi ami 26 wa 400 ba'da alf a cikin wato shekara ta 1400 da ashirin da shida a cikin bazararta illa an illa abiyatan yasiratan abinda kawai ba a rera wa malamin a wajen ba wasu yan baitoci kaɗan zittuha ba a da zalika bayan an riga an tafi da muswaddar ni ma ina ƙara karantawa kuma sai ina ƙara rubuta wasu abubuwa kamar yadda biya ilimi take yace thumma aradtuha alayhi fi ziyaratihi al-akhira awaili ama 27 wa 400 wal alf lil hijra sannan ni da kaina na ƙara rera mushi sabon wato copy din updated copy na littafin na waƙen a farkon shekara ta 1427 bayan hijira hina ma sharaka lokacin ya ziyarci ƙasar makka hina ma sharaka fi jalasatil majma'il fiqhi at-tabi'i li rabitatil alam al-islami wa aqarraha a lokacin da yayi musharaka sanda yayi participating a cikin zamar zaman tattaunawar al-majlisul fiqhi akwai wata babban majalisa ta malaman duniya wanda ke karkashin rabitatul alam al-islami World Muslim League wannan kungiya ta ta duniya ta musulmai to a karkashin kungiyar akwai wani subcommittee wato wani karamin kwamiti wanda ke dauke da hamshakan malaman duniya wanda sukan hadu duk shekara ko bukata ta taso sattauna akan wasu masail mustajidda wasu sababbin abubuwa su dauki masail su yi rubuce-rubuce akai a tattauna tattaunawa ta ilimi a fitar da bayanai da fatawoyi da kararat to a wannan lokacin an yi wannan taron a kasar makka shi wannan malami ya taho daga kasar su kasar murtaniya ya zo irin wannan taron kuma gane shi kuma wannan bawan Allah Ismail Hakami shi ma ya taho daga garin su na Riyadh inda yake aiki ya taho tun da shi kasar su ce sai suka hada nan to kila irin hutawa da yake ko kuma a zaman hotel kuma kamanci haka ya sake samun halin ƙara karanta wa malamin waken gaba daya wa aqarraha malamin yayi yayi imba yace wannan wake yayi wakadinta wakadinta fa'atu bi taswibati yace kuma na ci moriyan gyare-gyaren da yamin wa asbattuha fi mawadi'iha inda yace ai gyara kaza na saka gyaran wahiya wayin karati yasiratan waɗannan gyare-gyare da yake ko da ke suna da karanci illa annaha azimatun nafa'i amma amfanin su mai girma ne amal abyatu almazidatu allati balagat khamsan wa sab'ina baitan falan antahi min nazmiha illa ba'da wafatihi rahimahullahu ta'ala sauran baitoci saba'in da biyar da malamin ya ƙara rubutawa ya ƙara idafarsu ya ƙara ilsaƙinsu da wannan waƙe ya ce waɗannan kam malamin bai duba su ba saboda ban gama kwakwafe su ba har Allah ya mai rasuwa Allah ya gafata mai ghairu anna tawjihatihi wal uyuba allati kana yatajannabuha fi an-nazmi mathilatun amani yace amma shawarorin da ya bani da irin abubuwan da yake cewa nan kuskure ne nan kar a yi kaza aibobin waka yace ina rubuta rago baiti 75 ina ina tuna waɗannan ka'idoji amma da ya bani saboda ka sai na guje musu sai da mana waɗannan baitocin su ma kamar ka ce malamin ya gyara su wato an gyara su tun wajen tsara su a bisa irshadin da yayi yadda ka san dai ɗalibi mai bincike yake amfani da shawarwarin malaminsa ko survival ɗinsa ko wani abu makamancin haka ya ce wa ilaika ya ɗalibar ilmi taswibati shekhina da ta'arifa addikka wantika al-lafzil munasib ya ce bari kawo maka gyare-gyaren da ya mana da ya mana don ka san in yadda malamin ya kai matuƙa wajen zurfin iliminsa da yadda yake da taka tsantsan wajen zaben kalmar da ta dace a saka inda ya kamata a sata wa hudurul badiha indahu wa hudurul badiha ta indahu da kuma yadda yake da saurin riska abu albadiha shine wato da an faɗa abu kafa kai ƙarshe ma ka gane baiwa ce da Allah yake mutane ta fahimta wani yana da fahimta kafin ma malami ya gama magana da rubuta tafik ma Allah wani ya gane da aka fuskanta da an yi rabin lacca ya san da aka fuskanta wani ko sai an yi an yi tutorial an yi repeating an kai wani sai an yi kare ba ma bai gane ba zo haka ne Allah yana raba baiwar shi ga mutane ko Allah ya kyauta yace wasti'aba julli mufradatil lugha da kuma yadda ya game mafi yawan kalmomin harshen larabci kamar duka suna kan kwakwalwarsa ga wuraren da ya gyaran wanda ba su da yawa kamar da ya ambata gurare ne guda shida ko bakwai bari mu ji misalan su da ya kawo yace al-mawdu'ul awwal qawli fil fasl al-awwal fil bait raqam 56 a cikin baiti mai lamba 56 inda nake cewa ni Sufyanu asalin abin da yace وفي الصحيحين أتى فالتدرية فالتدرية متفقا عليه أم معاوية أسألنا شيء أبن ديشي كنا وفي الصحيحين kaga shi wannan hadisin yazo a cikin Bukhari da Muslim ata yazo faltadriya zaga ya jalai to inda aka gyaran kenan muttafiqan muttafaqan alaihi an muawiya yace wa huwa mustaqimun min haisul ma'ana wannan baitin ma'anar shi lahiya law take ghaira anna fihi sinadan sai dai akwai wani aibi na aruli da ake ce ma as-sinad as-sinad abin da ake nufi da as-sinad shine wato cakuda kalmomi ko cakuɗa wasu sula a wuri guda waɗanda suke canza zubin tafi'ilar amma ana karɓan shi yana da nau'i kala biyar wannan na ga sai dai an kira wali ko wali namu na katsina ko malam bagarawa su ne Allah ya jarabce su da wannan da wannan harkar malam Ibrahim bagarawa da wali da ko wani malamin mu dattijo malam Ahmad Makari Sa'idu baban su professor Makari shi ma haka Allah ya jarabce shi da sanin aruli maye ne aruli kana ganin shi dattijo na malam shi ya fara koya mu aruli zai koya maka shi tun daga A har Z da ka yana yi yana kawo baitoci da tafi'ila yadda ka san a ce wasu ɗaya da Khalil wallahi ban san dai yanzu ko da tsufa ta kama shi ba amma dai da wallahi ban san wani mutum da ya kai shi ya ruli ba in dai wanda ake gani da idan to waɗannan su ne za su yi ta wannan bayanin ni baya cikin sabgata wannan gaskiya Allah ya yafe mu to ya ce iqtada ma'ahu an yi uta bi kalimatin fiha alifu ta'sis wanda haka din ya, ya, ya, ya nuna cewa ya kamata a zo aslan da kalma wanda a cikinta akwai alifut ta'asis abin da ke alifut ta'asis shine alif wanda zai tsaga alif na madda da zai tsaga kalma ta ƙarshe ta kafiyar kamar da za mu zo mu gani ai kaga yanzu wannan faltadri faltadrihi kaga babu alif a ciki gaba daya amma kaga muawiya akwai alif ko alif sannan wawun sannan yawun sannan ha to wannan alif shine alifu ta'sis to ya kamata a ce a can ma akwai alifu ta'sis din saboda yawa saboda kafiya ce muzdawaja kowane baiti yana zaman kansa wajen kafiyarsa ko mun gane to wannan sai zama duk da ma'ana ta fito amma shi malamin ya ga cewa akwai wannan aibun kaga wannan aibun mu dira mu da kwantsa ma ba mu ganshi ba idan mu yana da kwantsa ta jahilcin aluri ba za mu ganshi ba ko to shi ya gani ana karantawa in ka san aruli zaka ji kawai zaka ne da kasa an maka shokin zaka ji wani rawa haka a wajen yadda kasa network yayi shokin yace to sai yace maimakon faltadriya sai yace a ja'ala makana faltadriya qawluhu ya baghiya kaga baghiya yayi kama da awiya a dan ya kafiya daga awiya ne awiya shi alif da shi ne alif wanda ke cikin kalmar wanda a kafin shi akwai fataha kaga bagiya da awiya sun fi zama a kan hawa da saukan waka ko sai canza ai ya muridahu ma'anan bagiyahu ya wanda ke neman wannan ilimin kaji wuri na farko wuri na biyu qawli fil baiti raqam 89 a baiti na 70 79 haisu haisu rawahu tirmidhi an abi umamatal habril abiyil aglabi shi asali abinda malamin yace kenan haisu kamar yadda rawahu tirmidhi abu isa tirmidhi ya rawaito shi an abi umamata daga abu umamata sahabin nan al habri gogaggen malami al abi shakundum in an ɗauka abiyu ɗin yana nufin ta fuskar ilimi ko kuma ce al'abiyu ta fuskar jarinta a ce wato gagara ba dau kenan zai ɗauka haka al'aglabi shi a tunanin shi al'aglab ma'anan shi wanda ke cin nasara akan mutane an yaƙi da shi ashe wannan kalma al'aglab ba ma'anar ta bakin ya ce haisu ma wahina ma sami a shekhu hadal baita allaka alaihi bi anna lafzal aglabi wasfun lil asadi ce da ya ji wannan sai ce to ai shi al'aglab ne kake nufi da shi ce ina nufin mai cin nasara kamar yadda zaki yake cin nasara akan duk wata dabba da ya fada da ita sai ce to ai shi al'aglab ba sunan zaki bane amma siffarsa ce walaysa min asma'i wa ma'anahu abinda ake nufi siffar ita ce galibur raqabati wannan tarin gashin wuyan zaki shine yake nufi al'aglab ba jarintarsa ba kuma mun gane saboda ba ba ma'anar shi jaranta ba malam ilimi yana da fadi malam wala yasluhu an yusafa bil insanu yace kuma bai dace a siffanta mutun da wannan siffa ba la siyama idza kana sahabiyyan malam kuna jin duka faja'ala makanahu sai yace me kun kace haka kace haythu rawahu tirmidhi an abi umamata yace awamatal qaisi sahibin nabi ka faɗi nasabarsa alƙaisi kuma ka sarraha cewa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin siffa da ake ce mata aljazima ko almufsiha kaman wala ta'irin yatiru bi janahihi dama duka tsuntsuwa kun da yake yi bi janahin ne to zaka ce wane wane kazan nan sahabin nan dama an san sahabin na fata mun gane ya ce wala alli ujibtu bi jamalin alfat ya ce wancan kalmar na al'aglab hala kawai burge ni ta yi fa'adaltu an listimali sai jahalan min nibi sai kawai na zane jahilci kasan disan da kake yin waka ko kake yin saja'i za ka je daɗin wata kalma ta jaka kawai ka faɗa abin da ba shi ne ba to amma in malami da ya kai malami da yaji sai ga wannan ba daidai ba ne mu kuma yin dagaji da ba da ci hasada ce asada ce kasan tana da sauki a cikin bakinmu zama kuna jin yadda malamai suke yin mu'amala ta ilimi ba irin yadda mu muke ba ko ina ma da zamu yau kan mu kiyamul laili mu koyi ilimin tukunna da gaske sai mu shiga harka in ba mu koya da gaske ba shiga harka ba ta taba yiwa ba domin ita in akwai ta ne kawai akwai ta in babu ne kawai babu babu wata dabara da mutum zai wa ilimi duk dabararsa wallahi ya zama mai ilimi in ba yi da shi Allah ya kyauta wuri na uku almawdi usalis qawli fil baiti raqam 209 baiti na 209 an ahmiyatin nazmi da yake magana akan muhimmancin wato annazam waƙe a wajen ilimi yace wahwa li tullabil ulumi anfa'u walil fawaidil hisani yajma'u shi waƙe ya fa amfani ga ɗaliban ilimi walil fawaidil hisani kuma wajen fa'idoji masu amfani ya jima'u yana tattara su. Ba shakka ɗaliban ilimi sun fi cin muriyar waƙe fiye da zube, amma kuma ana son matakin koyon karatu na farko a fara da zube, saboda ya fi sauƙi. Amma in a karatu ya nisa ana so a iya, a haddace, a san sirrinsa, a iya duk sanda kake buƙatar wata ƙa'ida kawai ka jawo ta, sai an je kan waƙe. To da ya wannan maganan, ya ce a share alayya bi ibdaliha bi lafzi, wancan lafazin ya jima'u ɗin. sai ce ka canza ta da ajma'u na siga na af'ala sai ya dace anfa'u ajma'u hatta takuna af'ala tafdilin mithla mithlu anfa'u fi akhir al-misra al-awwal yace kaman ta dace da wannan anfa'u din da take farko hada min qubailil muqabala sai da wani abu da ake cewa al-muqabala a balaga wato kalmomi su zo da irin wazani guda الموضوع الرابع ورينا هدو قولي في البيت رقم 487 أبيت ندري هدو 87 عند نتي والتثني ركبتيك في المساجد ملازما لكل شيخ ماجد yace wal tusni rukubataika kuma ka gurfanar da kafafunka wato ka zauna dafa'an wajen koyon karatu fil masajidi a masallatai inda ake koyar da karatu kar ka ce bari ka je ka zauna kana kalla daga youtube ko kana bi live ko kuma ma kai kanka kai ne kawai da aka yi wa kanka a'a ka je gurin malamai ka koya wannan kusan ijma'i ne jama'a gun malamai za mu zo mai wannan magana a gaba ijma'i ne gun malamai ilimi cewa koyon ilimi daga malamai ake yin sa ba koyo ne irin koyi da kanka ba ba irin koyon tukin keke bane za a ce kai da kanka ka je ka faɗi haka tashi ba irin haka bane shi a gun malamai ake koya to dai faɗi wannan maganan ya ce mulaziman kana mai lazimtar likulli shaikhin majidi duk wani malami wanda yake gwarzo a shara alayya rahimahullahu ta'ala bi ja'ali musasinan makana mulaziman ya ce wal musafanatu hiya al mujalasatu wal mulazamatu saboda al musafana tafi zurfin ma'ana mulaziman ka lazumce shi kawai ta yi lazumta shi da kai kawai kai dan aiki ne dan ma ka lazumce shi dan aiki ne kawai ka kome gaji ko ba haka ba amma aka ce musafinan to a cikin shi akwai mujalasa zama a cikin karatun da kuma wajen karatun a tafiye-tafiyensa a zuwa gonarsa a zuwa ɗaurin aure a jana'iza a koda yaushe safe da yamma shine sai ce ka sa musafinan tafi zurfin ma'ana yuqalu safan safana huwa huwa musafinun wa safantu ala ala shay'i wa zabtu ala wa zabtu diman da'iman fa fil lafzi ziyadatun fil ma'ana kama tara ya da zafin ma'ana kamar da kake gani wuri na biyar qauli fil bait raqam a baiti na 814 yace wazinatul alimi fit tawadu'i wa laysa fi zahwi wala tasannu'i yana magana akan sufofin malamai yace wazinatul alimi kwalliya ga malami abin da ya kamata a gani a matsayin ɗabi'a da ke wa malami na addini kwalliya fit tawadu'i tana cikin ƙanƙan da kai to matsalar ƙanƙan da kai shine malami bai ƙanƙan da kai sai ya kai malami mu kuma nan ƙasa akwai mutane da wanda ba malamai bane amma rigar malamai suke ta haka ana ganin su da ƙarancin tawalu ana iya samun malami ɗaiɗai mara tawalu ana iya samu ɗaiɗai har a tarihi akwai su mun karanta tarihin Hajjaj ibn Arta'a akwai tana shi ko cikin malamai mutanen kasar Iraki zabi da yazo tare sai da yake cewa ahlaka hutayhu wal ujub shi girman kai shi halakar da shi ana iya samu haka wanda dabi'arsa ta kita ta murdu zuwa dabi'ar malamai din amma dabi'ar malamai dama na Allah tawalu ne ba a san shi da mene ba walaysa fi zahawi ba a san shi da azzahu asalin azzahu yana ɗaukar ma'anoni ne wanda suke wato me za a ce ne kamar kamar kalmar nasiha ne ma'anar shi ba guda ɗaya ba ce wataƙila da hausa ana iya cewa ƙwalisa shi ne ma'anarsa azzahau amma a larabci ka koma kamun zai ce maka ya haɗa da almanzarul hasan gayu na jiki wal gurur da ruɗar kai a ƙwaƙwalwa wal kibir da girman kai wattaihu da kafafa wal istighfar bil akhiri da wulakan da sauran mutane to sai an hada wannan za a ce mutum yana da zahu sai ka hada su da gurgurdan yadda ka hada su da gurgurdan taruwan ma'anar kalma a tare da kai to kaga mutum ya hada wannan ai ya riga ya fita daga babu malamai ko a ce ga damuwarsa kan jikinsa kawai abin da ya dame shi kenan kan jikinsa rigarsa da gemunsa da taja kanshi da karin hularsa da takalminsa da motarsa da matarsa da Musa kawai kenan kaga wannan shine al-mandarul hasan bayan nan kuma yana da al-gurur ganin cewa yafi kowa kowa bai isa ba kowa shi kadai ya isa bayan nan kuma akwai al-kibar gururi shi a cikin zuciya yake al-kibar shi kuma shine yake bayyana a cikin ayyuka raina mutane da kin gaskiya an fara maka ita wannan kuma bayyana aikin shi bayan nan kuma wataihu shi kuma taihu yana bayyana ne a cikin mu'amala cikin tafiyarka cikin kallonka cikin yanayin muryarka cikin irin zamanka da mutane shine attai kafafa kenan bayan nan kuma akwai wal istighfaf bil akhari ganin kuma cewa ana ai ba kowa bane ai wane ne fa kiran suna mutane da da shehu mutum babba fa haba radiu wannan yana cikin istighfaf rashin bai mutane girman da Allah ya ba su ganin mutane ba su isa ma ka amsa musu sallama ba ba su isa ka zauna wuri ɗaya da su bariyar arin abin da sarakunan gargajiya suke a taihu ne wani istighfar bil akhari to ne mutum ya da wannan sai ya ce yana da yana da zahau to da nafa yace da na faɗa haka sai yace a fa hadha wa hadha fihi sinadan yace anan ma akwai as-sinad din can irin wancan kuskuren dake cikin wajen at-tasannu kaga tawadu wancan kuma tasannu domin laisa fi zawi wala tasannu a tasannu shine wato a tasannu shine kaman wanta hadisan a tashabu bi malami ota shine yin abu sabani yadda kake bayyana da aksan surarka shine tasannu'i irin abin da saure yake budurwa kafin su fahimci juna wanda sai bayan shekara biyar ta gana shi duk ƙarya yake ba haka yake ba shi in zai je ne yake saka turare in zai je ne yake goge baki ashe ƙarya yake kazami ne ta wannan tasannu'i kenan kun gane kamar kwalle ango tasannu'i ne sai wato wani abu da aka yi da musamman aka yi shi to to kaga akwai ba shi ma yanzu kaga na akwai sinad din ko to sai ce falab tawadu fihi alif ta'sis bi khilaf at-tasannu falam yad falam tadkhulu hadhihi al-alif babu alif anan fa qala ash-shaykh fi bidayat al-amri sai yace mun al-afdal an yuslaha sai ina ganin akwai gyara anan fa qumtu bi islahi ya banna in gyara ثم جاءني بعد ذلك بإصلاح الشيخ بعد ذلك إصلاح الشيخ فأثبته daga baya sai ya tuno wani abu sai ya gaya muni da annahu ablaga bi kathirin ablagu bi kathirin nashin yafi wa qawlu rahimahullahu sai ya ce muni sai ya ce kace ne wazinatul alimi fi tawadi wazahu wal ilmu zawata dafu'i yace kaga wazahu kaga kafafa wal ilmu da ilimi zawata wadufi tadafu'i hannun riga suke zawata dafu'i yace hannun riga suke kafafa da ilimi ba sa zama a cikin mutum ɗaya kamar sanda ya malamin ya ga wannan kuskuren ya ce to nan ganin da akwai kuskure amma bai iya tuno abin da za a faɗa ba su bayan wata karra kuma sai ya ce mashi ka sa ashe kakwai ta shiga otosac ko ta mala albani Allah ya ji kan maza sai kawai ya ce mashi to ka ce fazahu wal ilmu zawa tadafu'i da ƙafafa da ilimi da ƙwalisa da ilimi fasa zama tare da mutum ɗaya. Allah ya kyauta. Muna da wani aboki a nan bai zuwa ko malam sallan ƙwalisa haka ma muke ce mushi. Malami ne fa alaran ma mai sai da maganin Islamic chemist. Amma sunan shi kenan Suleiman ɗan ƙwalisa. Allah ya shirye shi. Ko da yake na ga duniya ta tabu da shi ɗan tusa. Da ɗan gayu ne na nuna wa sarki sa muke ce mushi ɗan ƙwalisa. Wahunaka bida kalimatin Abdalha Shehu bi ahsana minha akwai wasu kalmomi da malamin ya canza su da abin da ya fi su wa ukhra Okay za mu je kasid ko an jibrin Allah kai ma ya shige ka da wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah